بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallonmu da kuma sauranmu ta wannan kafa ta yada labarai ta gidan tv na banfere da kuma rediyo muna isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke insha Allah yau muna ainihin sha ko in ce 22 ne ga watan Jumada al-Awwal hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 wanda ya dace da sha bakwai ga watan jambiyyar miladiya dubu biyu da ashirin daidai muna fata Allah subhanahu wataala shi mana jagoranci kamar da yan wasu sanduka ranar juma'a daga karfe tara zuwa goma muna halarto a wannan kafa ta da labarai idan Allah ya bamu iko domin ci gaba da muhadarat na musdahat inda mala yake gabatar muna insha Allah kamar haka ne yau muna godiya ga Allah ya bamu dama da iko muna godiya ga Allah ga ni'imomin da yake mana wanda ba mu iya lissafa su a satin da ya gabata idan yan uwa su zance ba malam ya muna bayani akan abin da shahi marja'iyya yau kuma malam insha Allah zai mu bayani abin da ya shahi at-ta'ali muna fatan Allah shi ne malam jagoranci Allah ƙara fahimta da hazaƙa da kuma ikhlasi da dacewa da sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am at-ta'ali malam insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa da kuma ‘yan uwa da suke aiki tare da mu cikin gidan wannan rediyo na Bonferai, ‘yan uwa musulmi gaba ɗaya muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da falalarsa da ganin damarsa da uwacewarsa muka samu halartowa wannan wuri a gidan wannan tv da rediyo na bonferai wanda duka ran juma'a daga karfe tara zuwa karfe goma muna gabatar da nasiha ga kawunanmu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makuman mu da mu da ku gaba daya satin da ya gabata mun ka tattauna akan almarja'iyya wadda kalima ce tana nufi da turanci ko faransanci reference an gane ko reference shine inda ake komawa idan wani abu ya taso ko ba haka ba wanda za mu ga kalmar ta samo asali ne daga raja'a yarji'u kenan marja'iyya masdar ne sina'i duk da yake ya an ci sina'i in an ƙara ya'un da ta'un ko ba haka ba raja'a muka ce shine ya dawo wato yarji'u yana dawowa ruju'an shine dawowa al-masdar al-mimi ya kamata ya zamanto wato marja sai zamanto marja sun kaci ya zamanto akan shuzur to to ismul zaman da ismul makan dama yana zuwa ne akan asalin fi'ili mudari'i sai a ƙara mishi wato a cire harfin mudari'a sai a sami mu kaga yarji'u sai a ce marja an gane ko shine ismu wato azzaman da ismu almakan in ba ya kasance ba wato sunan bai da kasra in ya zamanto wawun din shi wato yana da wawun ko kuma kaga wa'ada ya'idu sai a ce maw'id an gane ko sai in ya zamanto ana mishi fatha ne in ya kasance ba wawun ce ba karshen shi to amma in ya zamanto wawun ce to shikenan amma in ba ita bace shikenan in damma ce agga fi'ilin kamar kataba yaktubu maktab sa'a yas'a mas'a to sannan shi idan ya wuce harfa guda uku fi'ili suke cewa da ismul zaman da ismul makan duka gaba daya da kuma shi al-masdar al-mimi duka nashi ala wazn ismul maf'ul ne kina an ce mukhraj kama akhraj ya kharuj mukhraj duka sun hadu a wannan wuri wannan mas'aloli ne na lugha sannan ismul hay'a dama galiban ana mishi wato ismul marra ana mishi fatha an gane ko jalasa yajlisu sai a ce jalsatan idan kuma ismul hay'a ne yadda ka zamna za a yi mishi kasra an gane ko idan sai a ce jilsatan amma in ya zamanto shi dama masdarkin ya taho da ta'un jilsa to sai an koma misali na shada na yanshudu sai a ce nishda nishdatal malhufi an gane ko ko nishdatal hayran almuhim waɗannan matsaloli ne na lugha waɗanda ba kowa yake fahimtar su ba illa dai muna kawo su dan bayani wanda yake na ilmi kaga a duniya akwai marja kala kala akwai marja na shari'a idan shari'a ta cinkushe za a mayar da ita zuwa ga jujoji ko kuma alkalai akwai masdar na lugha wanda idan magana ta cinkushe akwai kowane ilimi akwai majami' al-lughawiyya al-alamiyya faransa tana da nata ingila tana da nata larabci majma' al-lugha al-qahira shine mafi girma duk da yake akwai na libya akwai na ina akwai na ina za a mai da wannan mas'alakin zuwa ga ma'abuta sanin ta don su ne za su iya sanin yadda ya kamata a samu mafita da izinin Allah a yau za mu tattauna akan wani maudu'i shine at-ta'lihu التأليه مصدر ني نا الله يؤله تأليها an gane ko wato dukkan fi'ili wanda yake ya wuce harufa guda uku larabawa sun ka ce masdar kin shi qiyasi ne amma thulathi wasu sun ta cewa sima'i ne wasu sun ce a'a mutaqarib ne akwai wadanda suna kusa da juna to in an ce allaha yu'allihu ta'lihan ma'ana ya mayar da shi matsayin Allah Allahu shi ne sunan Allah sun kace daga ilahu ne aka cire alhamza saboda alif wallam ya zama to alim alasmil jalala to in an ce asalin shi daga harufa ne guda uku alaha ya'lahu ilahan wa uluhatan ko aliha ana cewa alaha ya'lahu kuma ana cewa aliha kina ya dauke shi ya bauta mishi abadahu an gane ko to sannan ana cewa ta'allaha shi da kanshi ya koma Allah an gane ko sannan kuma akwai wato allaha ya mayar da shi matsayin Allah kenan abubuwa ne guda uku ko aliha alaha ya bauta ko ya wato yana bauta masa a matsayin ubangiji ko ta allaha shi abin kansa ya koma Allah domin akwai wanda ake bauta ma ya yarda da bauta kenan aliha nan ya shiga sannan kuma ta allaha ya shiga kuma ta alihan ya shiga amma akwai wanda ake bauta ma amma shi bai yarda ba to sai ya zamanto aliha da alaha sun shiga da allaha sun shiga amma ta allaha bai shiga ba an gane ko shi ne kai consideran abu a matsayin Allah kom duyi in an ce Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne suna Allah wanda yake wanda muka sani ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bauta an gane ko kenan kuma ba a bauta ma wani wanda ba Allah ba tunda su turawa suna kiran Allah God an gane ko in turawan ingila turawan faransa suna kiran sa biyu Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi waɗanda bai tarayya da kowa a cikin zatinsa bai tarayya da kowa a cikin sunayensa bai tarayya da kowa a cikin sifofinsa bai tarayya da kowa a cikin ayyukansa hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da sahih muslim na abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah yana da sunaye 99 an gane ko mi'atun illa wahida kenan dari ba daya to mai suna man ahsaha da kharal janna a wata riwaya man hafizaha wanda ya kiyaye su to waɗannan sunayen ba ana nufin su kaɗai bane ga Allah subhanahu wata'ala a'a waɗanda suna daga cikin sunayen Allah da mun Allah yana da sunayen da akwai waɗanda babu ma wanda ya san su sai ubangiji an gane ko to bayan wannan kamar da cikin hadisi a wasu ta'asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak akwai sunayen da ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala to waɗannan sunayen guda 99 an gane ko riwaya ta Imam Bukhari da Imam Muslim ta kawo Allah yana da sunaye 99 da 99 ɗari ba ɗaya amma akwai wata riwaya ta Abu Hurairah wadda ta zo cikin Sunan Tirmidhi wadda ta zano sunayen to shi na zaka ganin waɗannan sunayen an zana su an buga an yi kaza ana yin su saman wani dan tablo a saka ɗaki wanda sawa wannan tablon bai hana a cutar da kai cewa an kai ka karanta alqur'ani ko ka karanta wani abu ba wai ka sa ayatul kursiyu ba ka ɗarura ta ko ka yi laya ka aje ta matsayin kashi a'a karanta ta aka ce ayi to almuhimmu dai wannan ƙarin na zano sunayen Allah bai inganta ba an gane ko za a gama imamu suyuti ya kawo su a can cikin ƙarshen tafsirin suratul abin nan suratul isra نجم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى كما دام الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اتكن سوره الطه سنن ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه an gane ko Allah yana da sunaye alhusna abin nan alhusna mu'annas ne na al-ahsan mafi kyau ba mai kyau ba ismu tafdil ne an gane ko mafi kyau to kuma sunayen Allah kamar da Ibn Uthaymeen ke faɗa mafi kyawu ne idan an ɗauko kowane suna sannan kuma idan an haɗa su kuma mafi kyau ne domin an ce inna Allah azizun hakim Allah azizun ne to izza ta Allah babu irin ta ita ce mafi kyau hakimun kuma Allah yana da hikima wadda babu irin ta to kuma in an hada azizun da hakimun za su bada wata ma'ana ta daban mai izza ne kuma mai hikima ba duk mutumin da yake da izza ba yake da hikima ba duk wanda yake da hikima ba yake da izza an gane ko misali izza ita ce buwaya Allah yana da karfin da babu abin da ya buwaye shi to kuma yana da hikima wadda babu irin ta shi yasa in ya azabtar zai azabtar ne akan hikima yarin jaya zai iya azabtarwa akwai wanda zai azabtar an gane ko amma ba tare da hikima ba ya azabci ya azabtar da ko ya zalunci wanda bai cancanta a azabtar da shi ba shi ko akwai wanda yana da hikima amma bai da ikon da zai kwato maka kansa hakkinsa to sai aka a dora waɗannan sunayen kenan hada su zai bada wani wata ma'ana wadda babu ta balle in sun kai uku balle in mutum zai ce hada su gaba ɗaya kaga zai samu ma'anoni daban-daban to sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kenan wancan da ya zo cikin sunan tirmidhi mudraj ne kamar rawi ne ya kara shi ake cewa mudraj daga addurja ne shine abinda ake takawa ko a sabko ko a hau shi yasa imam al-baiquni cikin baiquni yake cewa wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd al-fadh riwayat ittasalat wal mudrajat abinda ake cewa mudraj shine cikin hadisi yana daga cikin aqsamul hadith ad-da'if ma atat wadda ta zo na uka na hadisi kenan min ba'dhi al-fadhi riwati tasalat na sashen lafuzin rawi wanda ya hadu da hadisi to wannan mudraji ake ci mishi kenan sai aka sashi fi aqsamil hadisi da'if yana daga cikin hadisi wanda yake da'ifi kenan mudraj ne kenan a cikin lugha ana cewa mudraj ana cewa mudkhal an sanya shi kenan matsayin dakhil yake sannan ana cewa mudmaj daga admaja yudmiju idmajan kenan idan ya saka shi ba ciki yake ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani akwai Sheikh Ibn Uthaymeen yace in muka dauki as-sami'u da al-basiru in muka kalli zatin Allah suna ne na ubangiji amma in muka kalli ma'ana ta as-sami'u al-basiru sifa ce ta ubangiji kenan ana kallo as-sami'u yana iya zamantowa suna na Allah kuma as-sami'u sifa ce ta Allah domin in mun kalli zatin Allah ya koma suna in mun kalli as-sami'u ji ya koma sifa ta ubangiji akwai bayani sosai malamai sun yi littattafai cikin asma'ullahi al-husna musamman ahli sunna asma'ullahi al-husna na ibnu usaymin ya kawo masaloli da dama kuma akwai malamai da suka yi littattafai kan wannan ɗalibin ilimi zai koma don babi ne na akida kada mutum ya fada a cikin haɗari To, bayan wannan daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala baya yin kuskure. An gane ko? annabi Musa a cikin suratul Taha yake cewa lokacin da Fir'auna ya tambaye shi fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa la yadhillu rabbi ubangiji na baya bacewa baya yin kuskure an gane ko wala yansa kuma Allah subhanahu wataala baya mantuwa to misali in muka kalli kamar wani wuri da ake cewa nasullaha fa nasiyahum nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah ya bar su ba ana nufin Allah ya manta da su ba domin Allah baya yin mantuwa mun fahimci wannan ko to da haka dole dalibi ilimi sai ya fahimci nasi kai aiki da gundarin larabci wani lokaci kaga zai iya afkawa cikin bala'i kadibi doktora ta doktor musa'id tayyar at-tafsir al-lughawi wanda yayi ina ga mujalladi biyu ne ya kawo yadda ake fassara alkur'ani da lugha dan haka dai da sauran rubuce-rubuce da malamai suka yi to dan haka Allah baya yin kuskure yana daga cikin abin nan amma dan adam shi yana yin kuskure kowane ne shi shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi ya zo cikin sunan Tirmidhi kuma Imam Ibn al-Hakim ya kawo shi da Imam Ibn Majah an gane ko Imam al-Hakim cikin al-Mustadrak sunan kuma sunan ibnu majah sunan tirmidhi kenan ko littafin yana da sunansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ibn adam khata dukkan dan adam khata'un nan khata'un wato mai yawan kuskure ne ba a ce mukhti'un ba mai yawan kuskure ne wa khairul khata'ina at-tawwabuna mafi alkhairin masu yin kuskure su ne masu yin masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin dan adam idan ya yadda yana yin kuskure to ta wannan lokacin ne zai yi zai yin gyara to nan mun taba bayani da aka ce kullu ibn adam to har shi kanshi annabi adam in ba in ana nufin jinsin dan adam to annabi adam ya shigo ciki in kuma ana nufin ƴaƴan annabi adam to shi annabi adam akwai nassoshin da suka nuna yana yin kuskure don Allah ya hana shi cin ittanya ya ci daga wannan ittanya ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha kaga da an danganta shaytan ya talallabiyar da su ya sa su sun yi talallabiya wani wuri kuma aka ce wa asa adamu rabbahu faghawa kenan shedan yayi musu wasu wasi sai suka saba ma Allah subhanahu wataala dan kaka ce don me aka ce nan shedan kuma nan aka kira annabi adam kenan annabi adam shi kanshi yana yin kuskure in ma mun dauki bai shiga cikin kullum ne adam ba to dan haka dan adam dukkan shi yana yin kuskure an gane ko to kenan lokacin da ka dauki cewa wani abu baya yin kuskure to ka mayar da shi a matsayin Allah domin sifa ce ta ubangiji ka ɗauka ka ba wannan abin ina fata ana fahimta ta da kyau tunda shi Allah baya yin kuskure to wanda duk zaka cewa baya yin kuskure sai ka kawo dalili in babu nafsi to ka bashi matsayi na Allah ka bashi sifa ta ubangiji wanda kuma Allah din ya cancanta da ita ina fatan mun fahimce ni to amma ina ake samun matsala shine idan aka yi kuskure ya za a gyara kuskuren ya za a yi mutum nasiha ya gyara kuskure ina fata an fahimci ni to ne ake samun matsaloli tunda akwai hanyar da za a bi a yi mutum na farko ana son a ɓoye an gane ko na biyu ba a son a faɗi sunan wanda ya yi kuskure dama a da'awa ana nakadin manhaji ne da aiki ba ana nakadin zatin ɗan adam ba manhaj abin da ka aikata ko ko manhajin da ka ɗauka wanda bai da kyau shi za a yi maka nasiha akan shi akwai abin da za a iya bayanin sa baro baro ko gidan TV ko gidan rediyo akwai abin da za a je ne inda wanda ya kuskuren a same shi a tattauna da shi har a gani shin kai ne kake da kuskuren kai wanda kake ganin yayi kuskure ko ko shi ne yayi kuskure dan kada ka zo ka gyara kuskure alhali ba kuskure bane kuma ka bi uslubi na mutuntawa domin kai ma kana yin kuskure kuma ka yadda da cewa ko bai yadda ba to za ka bayyana abin matsayin kuskure ne ba tare da zagi ba domin ba a aiko ka ka shiryar da mutane ba a'a kai a matsayinka na mai da'awa aikinka shine ka nuna kaza kuskure ne shiryarwa wannan tana ga hannun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to in baka kana ganin mutum yana akan kuskure baka zo ka tattauna da shi ba wani lokaci tana yawa kai ne baka fahimta ba shi yasa imamu shatibi rahmatullahi alaihi cikin shatibiya da ya rubuta littafinsa sai ya kawo wata ka'ida shi bai ce bayyin kuskure ba an gane ko sai ya nuna cewa to amma ga waɗanda za su iya gyara kuskuren nashi yake cewa أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وإن كان خرق فاضركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا أخي يتي أوانا أيها المجتاز يا كيمي شودي واه nazmi bi babihi wato wake na da na tsara na ilmul qira'at bi babihi yana akan kofarsa ma'ana kana shudewa kamar ya siffanta waken yana akan hanya mutane suna shudewa an gare ko yunada alaihi ana kira zuwa akan shi kasi da suqi ma'ana abu ne wanda yake mai arha ni ba na itikadin abinda nake yi abu ne wanda ba ya kuskure abu ne ma mai arha na ilmi yace ajmila to ka kyautata wa zunna bihi khairan wato yi mishi zaton alkhairi ma'ana wanda yayi wannan niyyarsa ita ce alkhairi ko da yayi kuskure shine wa zunna bihi khairan an gane ko saboda waɗansu su ba su da aiki illa su bata abin da waɗansu suka yi naƙadi shine ka bambanta mai kyau da wanda baya da kyau an gane ku mai kyau mamuna ɗaya ka yawa shi wani bai bayyana in ka samu 99 to a ce 99 kayi mai kyau goma kayi kuskure a shi wancan ɗaya yake son ya bayyana ina fata an fahimce ni kamar yadda imamu shafi'i yake cewa wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna ainu sukhti tubdil masawiya wa ainur rida idon yarda an kulli aibin kalilatun sun kasa ganin kuskuren wanda suke so walakin na ainu sukhti sai dai idon kacewa da hushi da kyama da adawa tubdil masawiya za ta bayyana maka kawai mummunan abin mutum baka kallon alkhairin sa sannan kuma sha'ida da cewa wa man alladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tuhsa ma'aibahu ko kafal mar'u nublan an tu'adda ma'aibahu wa man alladhi turja sajayahu kulluha wane ne ya isa yace dukkan dabi'o'insa na gari masu kyau ne shine turja ma'ana ana tsammanin su zaman to na gari kafal mar'u nublan ya ishi mutum abin alfahari an tuhsa ma'aibahu ko an tu'adda ma'aibahu ana iya lissafa kuskurensa ina fatan mun fahimci wannan to shi yasa yake a'a wa zunna bihi khairan ni nayi ne don in karantar da mutane ko da akwai kuskure amma wa samih nasijahu ka yi wato rangwami ga tsarin da ni tunda annasiji shine saqa bil ighda'i ka kauda kai wal husna kuma ka yi magana kyakkyawa wa in kana halhala ko da ya zama to bai da karfi saqa wanda ba ta yi kyau ba ita ake ce ma halhala wa in kana harkun in ko ya kasance nan kana tama ce wa in wuji da harkun kenan in an sami harkun wata tsagewa tunda ya kamanta ta da tsagewa kuskure to faddariku karshiki wannan kuskuren da an ka samu bi fadlatin da fifiku amma wal yuslihu man jada miqwala wanda zai gyara shi ya zamanto mai kyautatawa ne mai ilimi ne karamin ɗalibi bai isa ba ya ce ya gano kuskuren malami sai in an gane hakikatan kuskure ne sai malami ya faɗo ta magana ta ilimi iliminsa yana saman iliminka amma kai marmakon ka samu ka binciki me yake son ya ce kai abinda kawai kake son ka ce yayi kuskure to kaga musamman wannan lokaci da muke ciki na waɗanda waɗansu abinda suke bukata su bayyana kuskuren waɗansu malamai don su nuna kamar suna saman su wajen ilimi ko ko nuna kuskuren wane da wane shi ke nuna ka kai matuƙa wajen ilimi a'a to kai ya kamata a dibi naka kai ma tunda kai ma ba ma'asumi bane ina fata fice ne a ga cikin darasinka kuskure nawa kake yi shi an auna shi an samu biyar to kai naka bincika ina fata an fahimce ni to wannan yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi ya kamata su hankalta ma sosai to bayan mun kare da wannan nukta na cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne baya yin kuskure kuma ko an ga kuskure akwai hanyoyin da ake bi a gyara kuskure to za mu zo mu ga abubuwa da dama waɗanda an ka mayar da su a matsayin Allah kenan kuskure na dan adam ko kuskure na dan adam za mu zo dai mu gani za mu gani akwai abubuwan da an mayar da su matsayin Allah paske an nuna ba sa yin kuskure ko da ba a faɗa ba a aikace haka nan to kenan dole ko ya kamata a ce an cire musu wannan sifa abinda aka fara allantarwa a doron ƙasa su ne gumaka aya ta zo a cikin suratul baqara kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin mutane sun kasance akan turba guda akan aqida guda shine addinin musulunci akan fitra an gane ko to abin nan fa ba'as Allahu nabiyina malaman tafsiri sai sun ka kaddara fahtalafu suka yi sabani kamar yadda aya ta zo a cikin suratu Yunus wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu sai suka yi sabani akwai riwaya daga ibnu abbas sahabin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibnu abbas yake ba da labarin cewa mutane sun kasance karni goma akan fitra wannan asar ko hadisi imam al-hakim ya fitar da shi an gane ko da sauran malamai sun fitar da wato wannan kadiba cikin addurrul mansur na Imam Suyuti ya kawo shi an kuma fitar da wannan riwaya daga Ubay dan Ka'ab sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wato Ibn Jarir at-Tabari da kuma Ibn Abi Hatim sun fitar da wannan riwaya duk da yake cikin riwaya ta Ubay ibn Ka'ab ba a kawo asharatu qurun ba wato karni goma kenan shekara dubu sun kasance akan fitra mutane ne na zamanin annabi Nuh alaihi salam ko kuma mutane ne salihan bayi sun kasance nagari sai suna taimako to wannan ayyukan da aka ce aka ce ayi wani abu na tunawa da su kamar yadda yanzu duniya ake yin wani abu na tunawa da wani abu kaga yanzu kasar America an yi statue de la liberté na tunawa da ranar ba bakake yancin su wai kasar da har take ganin tafi kowace kasa a duniya amma ba ta yi shekara 100 ba da ba bakake yancin su ina fata an fahimce ni kaga kamar misali a kasar senegal abdullahi wadi ya yi wannan timsal wajen kusan biliyan biyu 2 miliyar san kusan miliyon ya kashe don saboda a yi shi wancan na kasar america wani dan faransa na ya zana shi injiniya injiniya shi kuma wancan na kasar senegal wani dan kasar koriya ta kudu ne ya tsara shi an kashe kuɗi wajen gumki amma ga ayyukan ƙasa waɗanda ya kamata a yi ba a sa dukiya a wajensu ba kuma za duniya duk inda ka tafi mafi yawanci za ka ce akwai waɗannan to sai aka fara bauta musu da aka fara bauta musu kiran fahtalafu sai mutane suka yi sabani tunda lokaci yayi tsawo shi yasa gumki in kai da ka bar shi yau kana tunanin a'a kai kana da akida ingantatta to gobe in ka tafi waɗanda za su zo su san dalili ba kaga suna sa tsammanin abin bauta ne shi yasa bautar gumaka ta yawaita a ƙasar indiya shi yasa ake ganin laifin laifin mutanen 'yan taliban da suka rusa gumakan da suka iske a afghanistan waɗanda sun shekaru dubbai an gane ko sai ana ganin kuskure su majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta ba su makudan biliyoyi suka ce a'a suka samu su lafiyoyi suka rusa su aka ta zagin su mutane ne makiyan culture ko kirciri wayewa da menene da tarihin duniya da kayan gado na duniya da waye da waye saboda hayaniya ta yi musu yawa busan abin da suke duba ma ba To, bayan wannan sai mu zo zuwa ga waɗannan abubuwan. Alƙur'ani ya faɗa mana sunayen da aka sanya ma waɗannan abubuwa wa kalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qalu la tazarunna alihatakum kar ku bar abin bautar ku allolinku wa la tazarunna waddan kar ku bar waddan wad wala suwa'an an gane ku kar ku bar suwa'an wala yahusa kar ku bar yahusa wa ya'uqa kar ku bar ya'uqa wa nasran kuma kar ku bar nasr sunayen su ne waɗannan allolin da suke bauta ma alqur'ani ya ambace su to kaga waɗannan abubuwan ababen da aka ɗauka abin bauta ba abin bauta bane amma bauta musu ake yi kaga kuma ba a itiqadin waɗannan gumakan suna yin kuskure alhali ko ba sa magana ba sa motsi ba su amfanin mutum da wani abu ba su tunkuɗi mishi wata cuta in muka zo sai mu zo daga cikin abubuwan da aka allanta akwai annabawa ar-rusul wal anbiya annabawa sai a bauta musu ba amma akwai waɗanda suka ɗauki annabawa abin bauta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى فأنا بيداتي بما كان لبشر بزي يواغون متنبأ an yi utiyahu Allahu hukma wan nubuwa Allah ya bashi hukunci da kuma annabta thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah sannan yazo ya ce mu mutane ku bauta muni ku bar Allah ko ku bauta mini tare da Allah don mi don annabawa zababbin zababbi ne kuma zaben Allah ba irin zaben kamar don ya san abin da ke cikin zuciya inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim thumma yaqulu lin nas sannan ya zo ya ce mutane kunu ibadan limin dunillah ku bauta min ku bar Allah ko ku bauta min tare da Allah walakin kunu rabbaniyina yana ce ku ku zamanto mutane na gari masu bauta ma Allah an gane ko kalimar rabbani wanda ake danganta ne zuwa ga Allah daga rabbuni an gane ko kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab saboda kun kasance kuna sanar da littafi wa bima kuntum tadrusun ko bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda sanar da kuka yi littafi a wata qira'a wa bima kuntum tadrusun da karatun da kuka kasance kuna yi an gane ko ta'lamuna alkitab sani tadrusun kuna karatu masani na bukata ya kara karatu tuallimuna alkitab kuna sanarwa wa bima kuntum tadrusun kuna karantawa mai karantarwa yana bukatar karatu kada a kuri shi an gane ko shi ko mai ilimi yana bukatar ya ƙara dan ya ƙara sani wala ya'murukum Allah ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ko wala ya'murukum ko ya koma zuwa ga Allah ko shi wancan basharkin in mun duki wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata sai dan Allah ne nake yawa wala ya'murukum yace wala ya'murukum kenan ma'tufi ne akan wancan an gane ko an yi utiyahu Allahu kitaba wal hukma wan nubuwa Allah ne ba zai umarni ba kuma manzanni ba za su yi umarni ba an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ku riki mala'iku abin bauta ko ko annabawa an gane ko a ya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun Allah zai umurta ku da kafirci bayan kun musulunta ba zai taba yiwa ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan zai kai mu a wani abu shine ina isma ta annabawa take annabawa suna yin kuskure ko ba sa yin kuskure suna yi istihadi ko ba su yin istihadi zance mafi inganci annabawa ba su yin kuskure wajen isar da saƙon Allah amma waɗansu malamai sun tafi cewa annabawa suna yin sagha'ir abubuwa ƙananan zunubai ko kuma suna yin kuskure wajen al'amarin da ya shafi duniya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina hadisi na Anas yana cikin sahih Muslim kuma riwaya ta Aisha tana cikin sunan Ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya iska mutanen Madina yu'abbiruna an-nakhl suna ma wato iccen dabino kilili in an ce kilili wato kalima ce ta wato malaman zauri ma'ana suna ɗebowa reshen namiji su azama mace saboda ta yi ƴaƴa kamar abin da ake ce ma barbara an gane ko kaga ilmin agriculture kenan a musulunci to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law lam taf'alu la saluha da abu kai ba da zai inganta an gane ko sai musiba shikenan fa marra bihim sai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shudi fa qala ma li nakhlikum yace me yasa dabinun ku bai yaya ba fa kharaja shisan sai ya fita shisan ashisu da shinun da ya'un da sadun tana nufin kaya kenan ya tsimbiri ya kuma kamar kaya dan karami sai suka ce a kulta kaza wa kaza ai kai kace kada mu yi kada mu yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce antum a'lamu bi umuri wa bi amri dunyakum ku ne mafi sanja al'amarin duniyarku kenan wannan kaga yayi kuskure a cikin al'amarin duniya to amma sagha'ir waɗansu malamai suka fi cewa annaba suna yin sagha'ir sannan kuma hashawiyya su sun ce annaba ma suna iya kafirta ko su aikata kaba'ira sannan su dawo wannan kuma kafirci ne suna fassara ayoyin da aka cewa asa adamu rabbahu faghawa da sauran waɗansu ayoyi wanda kuma rashin fahimta ne kadiba cikin ashafa na imam al-qadi iyad ya kawo babi kan wannan da kuma raddi babu lokaci yanzu mu ce zun mu kawo irin waɗannan ala ayyati hal ijtihadi kuma ba kuskure bane annabi yana iya yin ijtihadi kafin nasi ya sabka to sai ya zamanto abin da yayi mai kyau ne amma mafi kyau ne zai zo da nafsi misali kamar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kar su tafi wajen yaki aya ta sabka afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah yayi kaga an nuna babu wani lafi a kansa sannan dan me yayi umarni ga waɗanda abin nan yayi umarni gare su hamma masu gaskiya su bayyana da makaryata an gane ko to irin waɗannan ayoyin suna da yawa ko kuwa iske la kattaba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar to mile wani lafiya yi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wani lafiya yi ko a ce saghair ko ko ijtihadi wanda annabi yayi kafin nafsi ya sabka wannan ba sako bane don babu nafsi a wannan lokacin balle ayi aiki da shi ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah sabarin da aka yi wato asara na badar waɗanda aka kama wajen yaƙi shin za a kashe su ne koko za a karɓi fansa manzo sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka ce a karɓi fansa shi kuma sayyidina umar ya ce a kashe su saboda kafirai su ji tsoro nasu ya sabka ya muwafaqa da shi na ɗaya daga cikin muwafaqat na umar radiyallahu an to ala ayyati hal dai annabawa mun fahimci isma ta su to su annabawa su ce wato ana bauta ma annabawa kina ana ta'lihin su a mayar da su matsayin Allah kamar yadda aka mayar da Isa Yesu almasihu matsayin Allah an gane ko amma shi bai yi umarni da wannan ba babu annabin da ya ce abota mishi kenan nan sai mu ce su annaba suna da isma ko kurakuran da muka yi bayani mun same su amma na hashawiyya wannan mazhab ne wanda ba ina fata an fahimce ni amma su ba su yi umarni da abauta musu ba shi yasa malamai suke cewa aya wadda ta zo cikin suratul anbiya da Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna innakum ku wa ma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ma ismul mawsul ce tufidul umum hasabu jahannam kun zan makamashin wutar jahannama sai kafirai suka yi dariya na makka Allah ya ce wala ma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun lokacin da aka buga misali na annabi Isa sai suna dariya suka ce a a alihatuna khairun amhu shi shine mafi alkhairi koko abinda muke bauta ma kenan tunda an ce jahannama za su ai kenan Isa ma yana cikin jahannama Maryam ma an bauta mata na jahannama sai Allah ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun waɗanda alhusna ta gabata gare mu kyakkyawa ko mafi kyau to ula'ika anhamu bu'adu an nisantar da su daga wutar jahannama ma'ana dai in ma sun yi ne don Allah ce ma darabuhu laka illa jadala ko da gangan ne suka yi don suna fahimtar ba da su ciki ba ko ko akan jahilci ne waɗansu suka bi jagororin su Allah ya ce to sun yi wannan ne illa jadala da saboda jidali akan ƙarya ina fata an fahimce ni shi ko Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan kuma yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan to wannan na dai kenan sai mu je zuwa ga mala'iku akwai waɗanda suka bauta ma mala'iku suka ɗauki mala'iku matsayin Allah an gane ko sun yi considering su kamar diyu Allah ubangiji abin bauta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna an bauta musu amma su mala'iku ba sa yin kuskure me yasa ba sa yin kuskure haka Allah ya halicce su nassi na ya tabbata ba sa yin kuskure Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله سبحانه وتعالى بل اسم لائكو عباد مكرمون بايني أبن جرم ماوا لا يسبقونه بالقول شيخ طنطاوي أتكن تفسير الوسيط يكتوا أي لا يسبقون لا يسبق قولهم قولهم kenan magana su bata wuce ta Allah sai an kace la yasbiqunahu bil qawl kama akwai abin da ake ma al qalb a cikin larabci an canza siga din magana su bata shiga gaban magana Allah kenan ba sa saba ma Allah to sannan kuma Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi duk wanda ya faɗa daga cikin su cewa ni abin bauta ne fa zalika najzihi jahannam za mu kai shi jahannama to nan ba ana nufin za su faɗa ba domin ash-shartu la yaqtadi al-wuqu in an kawo shar'i ba shi ke nuna abin zai afkuwa ba in ka fita zaka ga abin da baka so ba shi ke nuna ka fita din ba ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah ya ce ma annabawa walau ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malun kamar yadda ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin kaga da kai shirka annabi bai yi shirka ba walau ashraku da annabawa sun yi shirka sharadi na amma ba yana nuna abin zai afkuwa ba mala'iku Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah to akwai ayoyi da dama da suke nuna isma ta annabawa wannan mala'iku an gane ko Allah ne ya tabbatar da ita shi yasa ranar tashin alkiyama waɗanda suka bauta musu suka ce ƴaƴa ne mata na Allah sai Allah subhanahu wataala ya kore wannan wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinn aktharuhum bihim mu'minun to za su barra daga waɗanda suka abin da suratu saba babu lokaci balle mu kawo duka bayan nan to bayan wannan an bauta ma annabawa an bauta ma gumaka shauki ya ce wannan su mukhliqu ubadu timsali mutane tun lokacin da an galice su suna bauta ma gumaka wannan magana tashi in yana nufin mutanen annabi nuhu babu matsala an gane ko in kuma yana nufin tun lokacin da aka halice su to kuskure ne domin annabi adamu bai bauta ba gumaka ba dole sai an yi bayanin irin wannan adibi wani lokaci ko kuma mutum yana iya ya aikata kuskure rahimallahu jami'a sannan kuma mun samu an bauta ma kenan annabawa bayan gumaka an bauta ma kuma mala'iku an gane ko to sai a duk da yake su mala'iku mun ce ba sa yin kuskure tun da nasu ya tabbatar da wannan annabawa mun yi bayani to sai mu zo zuwa ga bayan su wa kuma aka bauta ma daga cikin ababen da aka ce ba sa yin kuskure aka ɗauki matsayi na Allah aka ba su akwai malamai an gane ko malamai waɗansu sun yi iddi'a'in su Allah ne suka ce su Allah ne kaga daga nan suka kafirta da sunan musulunci akwai waɗanda su bu ce su Allah bane amma an bauta musu ina fata an fahimce ni to mutum ya ce akwai wani malami wanda baya yin kuskure kamar yadda Khidr yake fita daga shari'a ta Annabi Musa shi na da ilmul ladunni kaga wannan aqida ce da za ta saba aqidar musulunci gaba daya an gane ko dan haka babu malamin da baya yin kuskure daga cikin abubuwan da wani kuma sai ga yana son wani malami bai yarda da wannan malamin yana yin kuskure ba shi malamin bai ce bai yin kuskure ba to kaga wannan shi ma matsala ce yana bauta ma wannan mi yana bauta ma wannan malamin ko waɗannan malaman da ya ɗauka cewa ba sa yin kuskure daga cikin abubuwan da aka mai suwa alloli waɗanda ba sa yin kuskure ana bauta musu an gane ko akwai mazhaba wani yana bin mazhaban malikiya wani yana bin shafi'iyya wani yana bin mazhaban hanabila wani yana bin shafi'iyya wani yana bin hanafiya to wani sai ce a'a ko wace mazhaba ba ta yin kuskure ko ko wani ce a'a shi mazhaba shi ba ta yin kuskure amma mazhaba waɗance ita ce suke yin kuskure a'a alqur'ani babu kuskure cikin sa hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu kuskure cikin sa amma fahimtar malamin ka ga alqur'ani ko nafsi to ana iya samun kuskure bal ma wajen sa'a hadisi da da'afa shi ana iya samun sabani ina fata an fahimce ni kenan akwai istihadi ta inda zai shigo to cewa wannan malamin baya yin kuskure bayan kuma in ka samu hujjoji da dalilai da suka nuna kuskuren sa ka doki wata sifa ta ubangiji ka bashi ina fata an fahimce ni shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa aqwalul fuqaha magana ta malaman fiqh ba za mu watsar da ita ba tunda suna da kokarin su na fahimtar nassi an gane ko ba haka da suka faɗi ra'ayinsu ba amma yus yusta'nasu biha ana samun natsuwa ta hanyar bincike sannan wa yustadallu laha ana kokarin a samu dalilin da zai karfafa wannan magana wala yustadallu biha amma ba a mayar da ita a matsayin hujja da dalili domin ba hujja bace ba dalili bane an gane ko in ga nassi ya tabbata to shi kenan magana ta riga ta kare amma fahimtar malami ba su zamantowa nassi shi yasa mafi yawancin karatun da muke yi yanzu zaka ga mutane suna kokarin su gane littafin fiqh amma ba su kokarin su nemo masa dalili shi yasa za ga waɗansu malamai musamman a yanzu kamar ustazu dr wahbatu zuhairi yayi al-fiqh al-islami wa adillatu fiqh na musulunci da dalilai domin dalili shi zai taimaka maka gane inda aka dosa domin in aka ce za a bar abin haka babu dalili to ai shi kanshi cikin fiqhu daya zaka iske akwai maganganu daban-daban to ce za a ji maza ba daya zaka in ka dauki mukhtasar zaka ji in ya zo wata magana sai ce baka taraddudun malaman zaure suka ce ɗemuwan mallamai taraddudun shine kai da kawo akwai maganganu masu yawa to wacce za a dauka wacce za a aiki da ita ina fata an fahimce ni to kaga fahimtar magana mai fiqhu daban nemo mata dalili daban kenan ba a mai da mazhaba ta zamanto matsayin abin bauta ba a samun kuskure a cikinta wannan dole ne ɗaliban ilimi sai sun yi kokari sun canza manhajin su Allah shirye da mu gaba daya daga cikin abubuwan da aka mayar ruwa wajen Allah aka ɗauki sifa Allah aka basu shine jam'iyyoyi na aikin addini mutum ya buɗe kungiya don aiki na alkhairi an gane ko wannan kungiyar tana da'awa ko tana wani aiki to idan ka nuna akwai kuskure cikin wani abu da kungiyar nan ta yi sai a nuna maka a'a ba haka bane babu kuskure cikin ta to abin tambaya a nan yaushe wannan kungiyar a matsayinta na kungiya ta samu sifa ta Allah wadda ba a samun kuskure a cikinta shi ne abin tambaya a'a akwai kuskure to ya za a yi a gyara shi ne abin da kamata a duba ma amma ya ce babu kuskure cikin wannan kungiya to kaga an ɗauki sifa ta ubangiji ta rashin kuskure an ce za a ɗauka a ba wannan kungiya wannan kuma shi ma abu ne wanda yake manhajin ya kamata ɗaliban ilimi su kokari su sayar da su su gyara domin ba a cewa mazhaba kaza tana matsayin an ba ta matsayin Allah a gurguje daga cikin abubuwan da aka ɗauka aka ba su matsayin Allah suka koma God in ji masu turancin Ingilishi shine al'aqlu hankali filosof suna da nasu hankali mutane suna da nasu hankali to sai ka iske wani idan nassi ya ci karo da hankalinsa sai shi aje nassi shi aiki da hankalinsa an gane wannan ko musamman waɗanda suka yi karatun boko suke tare da turawa an gane ko da filosof da wane ne sai ka iske suna kokarin aiki da hankalin su su bar abin da nasu yake suna ganin nan ne mafita take to wannan hada dalalun mubin wannan bata ce bayyananna domin duk filosof na duniya mafi yawancin su ma har suka mutu mahaukata ake ɗauka su a kasashen su to ya za a yi a ce ga magana Allah wahayi ka bar ta ka kama magana filosof eh Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cikin lamiya da ya ta aqida yace qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtab kir kir da mutumin da ya doki alqur'ani ya jefa shi bayan shi ma'ana ko ma'ana bai aiki da shi ba dole ba sai ya doke shi ya jefar da shi balle ma kuma in ya doke shi ya jefar da shi kidan babu zance aiki wa idza istadalla in bai kafa hujja ya qulu qala al-akhtab yace akhtal ya ce nan ya bada misalin wani wani mutum ne ya za a yi a ce Allah ya ce kuma ka ce wani mutum ya ce kenan ka mai da hankalinka ko hankalin wani jabbar shine wanda yake baya yin kuskure to kaga wannan shi ma waɗansu abubuwa ne waɗanda an ɗauki matsayin Allah an ba su daga cikin abubuwan da aka mayarwa aka mayar Allah shine akwai alhawa son rai abin da ranka ga so shine ya dace duk abin da baka so to bai dace ba to kaga kana bauta ma son ranka ne ba Allah subhanahu wataala kake bauta ma ba Allah subhanahu wataala ya bayanin wannan a cikin suratu al-jasiya qarara Allah ce a fara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya riki wato hawahu ilahahu na amma saboda an kaddamar da ilahahu saboda nan ne abin musun yake ya gabatar da ya mayar da ya riki Allah shi shine wato son rashin Allah shi abin da ya mishi dadi shine abin zai bauta ma Allah da shi an gane ko to kaga son ranka bai zamantowa Allah shi yasa musulunci yanzu ya samu matsala saboda kowa inda ya mai dadi ya kasu yanzu in mallami ya wa'azi an ka tabo laihin makiyinka sai ka ce mallamin nan ya yi wa'azi ka gane ko amma da aka dauko laihinka ka ji ba kama iya tashi daga wuri sai ka ce mallamin tanwa shina kawo mutane matsaloli kaga kenan kai wa'azi in ka ji ya dadi in ya hado kanka shine wa'azin da ya dadi amma ba wa'azin da an kai taba wani ba ina fata an fahimci to kaga son rai da yawan mutane sun bai da son ransu shine Allah shi yasa suke son kowa ya zo ya bi su to yaushe fahimtarka da son ranka sun kazan Allah wanda babu kuskure a cikin su abinda ka fahimta yana iya zamantowa daidai abinda kake so yana iya zamantowa daidai da addini abinda ka fahimta shi na iya zamantowa ya saba ma addini abinda kake so tana ya saba ma addini to ya za a yi kai ka bi shi balle ma haka kira wani izuwa gare shi shi yasa madrasal aqliya irin su mu'tazila sai ka iske in an samu nasoshi na alqur'ani ko hadisai mutawatirai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi ta'awilin alqur'ani tunda ba su iya ba'afa shi hadisan kuma su ba'afa su saboda su dace da hankalin su ba to wannan shi ma manhaj manhaji ne wanda ya kamata mutum ya canza shi bai bai da son shi da hankalin shi a matsayin Allah abin bauta daga cikin abubuwan da aka bai suwa Allah aka dauke su ba sa yin kuskure shine akwai al-hukam mutanen da Allah ya ba wani matsayi na duniya an gane ko mutum Allah ya bashi wani matsayi na duniya sawa'an mulki ne na siyasa ko sawa'an mulki ne na gargajiya tun daga mai unguwa zuwa hakimi zuwa sama sai a ɗauke su matsayin Allah kamar da Fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la duk abinda mai hukunci zai yi zaka iske waɗansu ki ai haka nan na daidai ne ba a samun kuskure ciki ga aya ta nuna abin nan kuskure ne ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna abin nan kuskure ne ko ko ga ilimta ma waɗanda sun karanta abin sun ce abin nan ba haka yake ba a yi tabbatun ma kafin a zo alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam su da ashakun dun an gane ko amma sai mutumin ya tsaye ya kare wancan mai mulkin nashi to kaga ya tsoke shi a matsayin abin bauta ina fata an fahimce ni tunda ya ce baya yin kuskure to daga cikin ababen da aka ɗauka ba sa yin kuskure akwai al'aghniya masu kuɗi da yawan masu shan miya ƙarƙashin masu kuɗi da masu mulki ba su yarda suna yin kuskure ba ko da sun ga kuskure sun san ba kuskure ba ne saboda sun san akwai kuɗin kayan miya akwai envelope kenan ba su yin kuskure ina fata an fahimce ni zaka iske balma abin bakin ciki hatta da malamai shi ta mutum jahili shi jahili ne tana yawa bai ma san daidai ba amma malamin da ya san aya ta alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai zuwa fadar wani mai matsayi a duniya ko wani deje ko abin da ya kama da haka ko ya zo fada wani basaraki saboda neman abinci ba addini ya kawo shi ba ko son jama'a duk abin da Allah halatta su ce haram na duk abin da Allah haramta su ce halatta na in dai mai gida yana son haka kinan sun koma suna bauta ba paske sun ɗauke su ne a matsayin Allah kaga babu radda al'umma za ta ci gaba babu radda addini zai samu ci gaba in dai da waɗannan mutanen za a yi tafiya an gane ko daga cikin ababen da aka mai suwa abin bauta akwai 'ya'ya akwai mutumin da duk yadda za ka yi baka ce mai ɗari ya yi kuskure a'a ɗanka in an ce ma ya yi kuskure dan kai mai nasiha ba matsala bane akwai mutanen da suke da mummunan ɗabi'a kullum suna kai ƙara ƴaƴan wasu wajen iyayensu saboda a tsine ma ƴaƴan waɗancan an fahimce ni in an tsine musu su ko ɗiyansu su yi albarka to wannan ba zai sa ƴaƴanka su yi albarka ba bal ma tana yiwa ƴaƴanka su lalace ba manhaji ne mai kyau ba amma in aka nuna ma ɗanka ya yi kuskure bari cewa za ka fifita ɗanka akan kowa wani kan ɗan shi zai saba da mahaifin shi ya saba da mahaifiyarsa ya saba da matar iya mamman yaron ma mahaifiyar yaron zai iya sabawa da ita zai iya sabawa da kowa a duniya saboda ɗansa baya yin kuskure kaga yaron ya koma mi ya koma matsayin Allah to daga nan sai akwai kuma ma'ata da yawan waɗansu mutane sun mai da matansu Allah shi wani a ce mai mata sai ta yi kuskure wannan bai kota su ba in an ce ma mata ka ta yi kuskure ba wai ana son a raba ka da ita bane akwai wanda yana son ya raba ka da ita ka rarrabe akwai wanda yana son ka kawo gyara ne wato gyara kayan ka an ka ce mi bai zama sauke mu raba to wani bai yarda matar shi ta yi kuskure duk abin da mata ka so to shine Allah yake so dan haka ba yadda za a yi a ce mata sai ta yi kuskure shi ya karba kaga matar tashi ta koma matsayin Allah da yake bauta ma kuma babu wanda isa tayar da shi daga cikin wannan surtu inda ya zama to wanda shi kasuce ko amarya ce ko ta ɗai ce ko ta biyu ce ko ta uku ce ko ta hudu ce inda wanda ya kasanta to wannan ibn billahi lazita ita ba a taba ta duk wanda yace tayi kuskure to jawo maka ne tashin hankali wannan ya kamata dan adam ya kiyaye hankalin shi don saboda matar za ta iya barin ka za ta iya mutuwa za ka iya mutuwa ka barta za ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da ake bauta ma akwai fami wani shi fami kin shi yan uwan shi al-aqriba ba sa yin kuskure a gane ko ba sa yin kuskure su yi yan uwa ne duk abin da za su yi daidai ne amma shi ya yarda da yan uwan wani suna kuskure kafin ce ne kaje wata lalata to in kowa ce famin shi ba ta yin kuskure to kenan famin kowa ta zan Allah an gane ko sai kowa ce yake famin ki ba ta yin kuskure a'a in ana son a gyara kowa yarda da yana yin kuskure an gane ko al-i'tirafu bi dhanbi fadila yarda da cewa kai kuskure fadila ne ina fata an fahimce ni to kaga wanda yana daga cikin kuskuren da wadansu suke suke fadawa su zamanto suna bauta ba ƴan uwansu har su zamanto abin kyama a cikin al'umma ina fatan dai abin nan lokaci kuma yana matsowa kuma abubuwan da muke son tattauna akan maudu'i suna dan saura daga cikin ababen da an ɗauke su Allah ba sa yin kuskure an gane ko akwai abin da ake kira addaula wani ya ɗauki ƙasar shi ko wata ƙasa ba ta yin kuskure shi yasa wani in an ce ma ƙasashen turawa suka ce to shi a wajen shi ba sa yin kuskure don ƙasashen turawa shi a wajen shi sun kai ilimin da ko Allah bai kai inda zai gano yadda suke tafiyar da al'amura ba to kaga wannan yana bauta wata ƙasa ne a'a wannan ƙasar bata wuce ta yi kuskure ba surtu jagororin ta ba alloli bane abin bauta ina fata an fahimci ne a'a suna yin kuskure an gane ko to don haka dole wannan shi ma abu ne wanda yake ya kamata mutane su fahimci wannan daga cikin ababen da ake bauta ma akwai kabila ka fahimce ni wani kabilar sa duk abin da za ta yi kamar yadda sha'irin jahiliya na laraba ya ce wa hal ana illa min guzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshudu al-guzayyatu arshudi yace ani daga kabila ta guzayya nake fa in ghawat ghawaitu in dai sun halaka to ni ma na halaka wa in tarshudil guzayyatu tarshudil guzayyatu arshudi in ko ta shiryu na shiryu kenan shi kabilarsa ita ce allansa duk abin da sun kace shi ne daidai daidai ne in sun ce bai da kyau bai da kyau yana da kyau bai da kyau wannan wani sha'ani na can daban mutane su za su gane shi amma shi ba zai fahimci wannan ba an gane ko daga cikin ababen da an ka ɗauka Allah akwai alluha yare wani duk abin da za a yi in dai da yaren shi za a yi kuma wanda zai yi shi da yaren shi zai yi to shi wannan babu kuskure a cikin shi saboda lugan yake bauta ma shi ba kallon shi kai abinda an ka faɗa ba da yare na an ka faɗa ko ba da yare na ba yanzu misali daga cikin muskilar da musulmi suke ciki zaka iske duk abinda an ka ce maka da faransanci ne sai a ce kuskure ne an gane ko duk abin da yake da larabci ne sai a ce daidai yo alhali cikin larabawa akwai wanda suka rubutu da filosofi cikin turawa akwai wanda suka rubuta magana wadda take gaskiya ce to ya zai a ce duk abin da turanci aka faɗa mu komo zuwa ga alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gani maganar da mutumin nan ya faɗa in ta dace da alkur'ani da sunna ko da shinuwanci ya faɗe ta daidai ce in kuma da larabci an kawai filozofi an kai ƙarya ƙarya ce ina fata an fahimci ni to daga ciki kuma akwai mai bota ma alhizbu alloli wato wato abin da ake kira kamar party ko party yanzu wani zaka iske partin shi na siyasa duk abin da zai ci kamar dai mutumin nan bai da hankali magana ga ta kowa ya san ƙarya ce hatta da mutum mahaukata ya haɗa musu san wannan magana bata dace ba amma zai yi tsaye tsayin daka ya ba ta kariya saboda fatin shi ne ya faɗi wannan magana kaga kenan fati baya yin kuskure fati shi kuma ya koma a matsayin wajen Allah matsayin Allah daga ciki akwai wasailul i'lam kafafen yada labarai manya na duniya kamar kamar Deutsche Welle kamar RFI France kamar wane ne sai ka ji mutum ya ce ai waɗannan ba su yin kuskure duk abin da suka yi haka nan RFI ba ta ƙarya RFI ba ta ƙarya Allah ce ga kafirai Allah ya kire su makaryata inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minu bi ayati Allah ba mu ce duk abin da suke faɗa ƙarya bane amma tana yiwa su yi ƙarya kai da kace ba su yin ƙarya to kuma daga ina ka samu ba su yin ƙarya ko ba su yin kuskure su ma waɗannan alloli ne wanda kace bauta ma ina fata an fahimce ni to daga cikin kuma ababen da ake bautawa akwai allaun launi duk abin da baki yayi sai a ɗauki kuskure ne amma duk abin da fari ya aikata sai a ce daidai ne to kaga wannan launin na ja an gane ko wannan launin na ja to shi ma an ɗauke shi a matsayin Allah abin bauta sai a ƙarshe akwai wata majalisa da ake kira majalisar ɗumkin duniya da wani taron ƙungiyar europe da ake cewa union european suna da wuri da suka aza united nation ko nations uni to ita ma ta koma matsayin allah duk abin da ya fito daga wajen su su sun ɗauki kansu allah don ba su yin kuskure waɗannan ƙasashe guda biyar masu durwa da fito an gane ko suna ganin su su an da dama kawo kujerar naki sannan kuma waɗansu sun ɗauke su allah saboda mi saboda suna ganin majalisar ɗinkin duniya duk abin da ta yi babu kuskure a cikin shi alhali kuma majalisar ɗinkin duniya ganin mun kai tunda an ka aza ta amin na san karan sanka bayan yakin duniya na biyu ya kare dezem guerre mondial duniya ma ta kare shiga cikin bala'i mina na majalisar ɗinkin duniya ta barkata ma duniya gashi nan ana kashin mutane kamar ana kashin kyasu ana kamar ana kashin bera mina na majalisar ɗinkin duniya ta tsaro ma duniya wanda za ta ci bisa gare shi kya su suna ake cima cannaka komi cannaka a wani a wajen yankin Najeriya tarmani to tarmani wannan mai hira na aka cima tarmani ana ayyati hal dai waɗanda abubuwan duka banda Allah babu wanda bai kuskure amma in kai kana da kwaɗai wajen wani ko kai kana da wata bukata wajen wani sai ka ɗauke shi matsayin Allah kace ba yin kuskure ya kamata a dawo a dibin manhajin da ya kamata a ce nasara akan shi amma waɗanda abubuwan duk in misalai na ɗan ɗebo kaɗan kaɗan abubuwan da duk sun tumu sun zan Allah ba saboda an kai sun ka zama Allah ba amma mun tabbatar da Allah shi kaɗai na abai kuskure mu a matsayin mu na ɗalibai muna yin kuskure kada wata rana ko muna da rai ko mun mutu a kawo wani karatu na mu kuskure ya bayyana an gane ko mutum ya ce a'a ba mu yin kuskure in dai tabbas ya tabbata kuskure ne wallahi kuskure ne muke yi mu ɗalibai ilimi muke ba mu ma kai mallamai ba yanzu da muka neman ilimi kananan kuma ɗalibai muke kuma muna yin kuskure tun yanzu duniya ta shaida mu ba mu ce ba mu yin kuskure ba kada wani ya zo bayan mutuwar mu ya ce abin nan eh a ƙarshe maganar da zan faɗa shine bambanci kalima ta al-khata da al-khita da kuma al-mukhta wato in an ce khata shine wato kuskure an gane ko wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata in an ce khita shine ganganci an gane ko inna qatlahum kana khita'an kabira kaga kashe yaya ba a cewa kuskure ne a'a ganganci ne domin mutum bai kashe dan sheti yayi kuskure an gane ko tun da lokacin jahiliya suna kashe su saboda talauci da wani abu sai kuma in an ce al-khati'u shine wanda ya aikata aiki da gangan al-mukhti'u shine wanda ya kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kidan kada Allah kada ka kama mu in nasina in muka manto aw akhtana kuma kai kuskure amma kuma واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ما العزيز انت تنمي غفر الذنوب ta saboda ta kasance daga cikin masu ganganci la ya'kuluhu illa al-khati'un babu mai cin abincin wutar jahannama shi zartu zakum sai al-khati'un masu yin aikin ganganci dan haka yana da kyau dalibin ilimi ya bambanta tsakanin waɗannan siyah dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi muna halinsa abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rayuwa na'am alhamdulillah ana Allah ya saka alkhairi Allah ya karba nan za mu dasa aya sai kuma rana ta idan Allah ta mu insha Allah za mu zo mu dora daga inda mun kasa bi iznillahi ta'ala za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma bi da addu'a daga ba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آمين. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا الله منا توسلي da wannan ibada muna roƙonka in masu taimaka ma addinin musulunci da kuɗin su ko da ilimin su ko da dukiyar su ko da shawarwarin su ko da mulkin su ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake su masu su ta zagon ƙasa da addinin musulunci Allah an masu shiriwa ne Allah ta shirar da su amin in ba masu yawa ne Allah ka maida musu anniyar su a kansu amin ya Allah masu son su kawo mana fitina da tashin hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah muna roƙon ka in masu shiriwa ne Allah ta shirar da su amin Allah- in ba masu yawa ne ya Allah ka maida anniyar su a kansu amin ka ba su jawanmu da polisanmu da sauran masu farda tari na duk gaba ɗaya ka ba su nasara a kansu amin ya Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Amin.
Allah ka kare kafirci da kafirai duk masu bara addu'a zuwa gare mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka biya musu buƙatar ta na alkhairi Amin.
dan mu da su gaba da an akwai na shari kamar na alkhairi ka biya mana gaba ɗaya Mhm.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين